إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر رانا الله دي ترى قوة الربيع الآخر شكرا تدبور الذي هدد أربعين دقوة bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da 14 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 18 cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barr namari rahmatullahi alaihi al'imamu ibn abdulbari ya rasu a shekara ta 463 ne bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama wadda littafi na shi muhimmin littafi ne game da tarbiyya ga ɗalibai da masu harkar ilimi da malamai da sauransu muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhairi wanda ya tace abin da ya inganta daga wannan littafi za mu tashi a babi na goma na ashirin da ɗaya da ya ce albabul hadi wal ishiruna daga shafi na tamanin da biyar inda ya ce fadlu ta'allumi fi sigari wal habdi alaihi falalar koyon karatu fi sigari tun mutum yana kankani wal habdi alaihi da bayani akan kwaɗaitarwa kwaɗaitar da mutane zuwa ga haka gashi nan a wannan unwani da ya kawo shi malamin mai taƙiƙin abul ashbal sai ya soke lamba yake cewa inna khaira ma yuqaddimuhu alwalidu liwaladihi an yuhsina tarbiyatahu fi sigharihi liyajniya thamarata zalika tilka tarbiya fi waqti kibari bal wa ba'da mamatihi bi da'watin salihah yace mafi girma mafi alkhairin abinda mahaifi zai bai wa ɗansa shine ya mashi tarbiya ya horar da shi ya koya mashi ilimi ya tabbata wannan yaro ya samu tarbiya tun yana kankani ya ce domin shi baban zai ci moriya haka a lokacin da yake ya girma yaron kuma ya taso ya ce kai bayan mutuwan shi ma sai ya ci moriyar tarbiya ta kirki da ya maɗansa fa inna amala ibn adama fa inna amala ibn adama yanqati ba'da anhu ba'da mutihi illa min thalas kamar da aka sani idan mutum ya rasu da aikin shi sun tsaya in banda guda uku daga ciki akwai waladin salihin yad'u la alhadith wa fihi taqyidun bi sharti as-salahi wa taqwa kaga dan da zaka ci moriyarsa an kayyade an ce nagari ba kowane da ne zai amfane ka bayan rasuwarka ba sai da nagari wanda nagartar shi za ta sa ya dinga maka addu'a فكان لزاما على الأب أن يقيم على إصلاح أولاده في صغرهم ذاك إذا مدولي أكن أبا يتأيي تأيين دكا وجن قننشي وآئنش سنسا من قرتا سنسنا يارا وحسن تربيتهم يتأيي أوزن كوتة تربيس حتى ينتفئ بهم كبارا سمود إنسان جرمي تموريس ويكونوا أعضاء صالحين lidinihim wa li ikhwanihim kuma su zama wato abin nan members na gari ga addinin su da al'ummar su su zama member masu amfani ga society su kar su zama matsala ga al'ummar su walaysa hunaka min tariqin lidhalika babu hanyar da za a bi a samar da yara na gari waɗanda za a ci moriyar su in sun girma kai ka amfana ‘yan uwansu su amfana, al'ummarsu su amfana, duk duniya ma ta ci moriyarsu, babu yadda za a samar da haka illa daf'u ha'ula ilgilman ila talabin ilimi. Face tun kuɗa waɗannan yara cikin harkar koyon ilimi, wa hassihim ala zalika da kuma kwaɗaitar da su akan haka, ya ƙuri da Hassan al-Basari rahimahullahu. Al'imam Hassan al-Basari yakan ce wa mutanen garinsu basara ya ce, ƙaddimo ilaina a hadasakum. ku kawo mana ‘yan ƙananan ‘ya'yan kuɗin nan, fa innahum afragu ƙuluban, saboda suna da zukata wanda yake a babu hayaniya a cikinta, zuciya ce ba ta da hayaniya ba ta da rigingimun rayuwa da tattalin arziki da siyasa da fitintunu babu a ciki. Ya ce, wahfazu wa ahfazu lima sami'u kuma sun fi kowa saurin haddace abin da suka ji faman arada Allahu lahu an yutimmahu atammu wanda Allah ya so ya mai da shi malami sai Allah mai da shi malami amma da yara sun fi kowa saurin haddace abu kuma sun fi kowa samuwar zuciya wadda take tana shiryar ta karba tana da safa sannan tana da farag tana da emptiness tana da kuma lafiyar karba din dan haka babu abin da mutum zai yi fiye da ya ainihin wato a baiwa ƴaƴan shi ilimi da tarbiyya ta gari wannan shine zai sa su zama muwatinun salihun su zama ƴan ƙasa na gari su zama mutanen kirki su zama abin alfahari ga al'umma su zama abin alfahari ga iyayen yace in kana so ƙarin bayani game da wannan ka duba littafan nan guda uku al-hasu ala hifzil ilm na ibn al-jawzi inda yayi fasali musamman faslun yace al-hifz yabda'u منذ as-sighar da kuma fasali akan tarbiyatu sabiyyi al-hifz yace ka sake duba littafin Az-Zarnuji shine ta'limul muta'allim turqat ta'lim wanda yayi magana akan faslun fi waqti tahsil yaushe ne lokacin koyon ilimi da kuma littafin Al-Mu'id fi adabil mufid wal mustafid adabin malami da dalibi shi ma anan Ibn Abdul Barri zai kawo mana nasoshi da dama akan wannan mas'ala sai ya fara da cewa Anil Hasani qala talabul hadith fi sigari kan naqashi fil hajari ya ce koyon hadisi tun mutum yana ɗan yaro koyon ilimi tun mutum yana ɗan yaro da wannan kan na ƙashi fil hadari kamar an yi rubutu ne akan dutse baya ɓacewa an yi ainihin engraving ɗinsa akan dutse wannan asari yana cikin littafin al-khatib al-baghdadi shine al-faqih wal mutafaqqih da kuma baihaqi a cikin al-madkhalu ila sunan da kuma abu ahmad al-hakim a cikin al-kuna dukkanin surwaito shi ta hanyoyi daban-daban zuwa ga shi al'imamu al-hassan al-basari rahimahullah da isnadi kyakkyawa wa an alkama kala alkamatu ya ce ma hafistu wa ana shabun faka'anni an zuru ilaihi fi kirtasin aw waraka abinda na haddace ina yaro har yanzu bayan na girma sai in ga kamar gashi ina gani a idona a jikin takarda wannan zancen na talabul hadisi ko talabul ilmi fi sigari kan naqashi fil hadri ana ruwaito shi marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kamar yadda yake shi malamin mai asalin littafin ya kawo shi ibn Abdul Barri amma shi wannan Abul Ashbal ya goge shi sakamakon sharadin da ya saka na cewa ba zai kawo abin da bai inganta domin wannan hadisi hadisi ne na ƙarya da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa Imam Tabarani ya ruwaito shi a cikin Al-Mujamul Kabir a cikin isnadin sa akwai mutum mai suna Marwan ibn Salim Ash-Shami wanda sa Imam al-Bukhari sun ce munkarul hadith ne Imam al-Bukhari ko ya ce wannan munkarul hadith ne to al'amari ya kai mutum aikin da haka za ga Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa silsilatul ahadith ad-da'ifa al-mawdu'ati wad-da'ifa wa athariha as-sayyi fil umma a cikin lamba hadisi na 618 ya kawo wannan ainihin riwaya ya tabbatar da cewa ta ƙarya ce ba ta da inganci ko misqala zarratin da haka kaga ya share ta anan bai kawo ta amma babu laifi dan an yi ishara wannan asari na biyu daga alqama ibn waqas shi kuma al-imamu abu nu'aym ne rawaito shi a cikin hilyatul awliya da shi ne khatibu din a cikin al-faqih wal mutafaqqih da yaqub al-fasawi a cikin al-ma'rifatu wat tarikh da abu khaythama a cikin kitabul ilm dukkaninsu sun ruwaito وقال الحسن ابن علي لبنيه ولبني أخيه الحسن دان علي yake ce ma ƴaƴansa da ƴaƴan ƴan uwansa yace ta'allamul ilma fa innakum sigharu qaumin wa takununa kibarahum gadan faman lam yahfaz minkum falyaktub ce ya ku ƴan yaran nan ku tsaya ku koyi karatu ku koyi ilimi fa innakum kun ga ku a yau din nan sigharu qaumin yara ne kanana ba wanda ya damu da ku ba wanda ya san darajar ku ana ganin ku kawai yara watakununa kibarahum gada amma gobe wato yau da gobe za ku girma ku zama cikin manya faman lam yahfaz minkum falyaktub shi wanda ya kasa haddacewa cikin ku to ya rubuta wa an al-a'mash qala qala li ibrahim wa ana shabun fi faridatin yace ibrahim an-nakhai wata rana ya karantar da ni wata mas'ala wata farilla cikin farillori ko kuma wani wata mas'ala cikin mas'aloli na gado sai ya ce mini ihfar hadhihi la'allaka an tus'ala anha yi kokari ka kiyaye wannan ilimin wata rana baka sani ba ta yi a tambaye ka game da shi wannan diyar ne da malaman salaf suke da mu'ahadan yara kanana don koya musu ilimi a ga cewa tun suna kanana sun dau hannu domin shine lokacin tahsili din wa an urwa ibnu zubair annahu kana yaqulu li bani urwa ibnu zubair rahmatullahi alaihi wa radiyallahu an abihi kamar da aka sani babban malami ne cikin tabi'ai kuma Allah ya bashi ƴaƴa zarata yana da ƴaƴa manya maza to amma dukkanin su ya zama basu damu da ilimi ba sun kama kasuwanci wasu sun kama aikin gwamnati wasu sun shiga aikin soja wasu sun zama likitoci wasu sun zama ƴan kasuwa haka ne gashi malami amma kuma duk ƴaƴan shi sun kama wasu harkoki daban sai tara su yana musu nasiha yana cewa yana ce musu ya ya ya baniya inna azhadan nasi fi alimin ahad ya ku ƴaƴana na sani cewa waɗanda suka fi kowa nisanta suka fi kowa yin zuhudu wato kauda kai daga abinda malami ke tare da shi babu kamar mutanen gidan shi matan shi da ƴaƴan shi sune suke ganin duk girman malami za ga matan shi da ƴaƴan shi ba su dauke shi a bakin kauye ba suna ganin to ba baba bane kawai ko kuma ba baban wani bane zai je ya ta wahala karantawa su ba su damu da karatun ba su suna ganin to ai ma wannan abin da yake wahala ne wahala ne musamman a wannan zamanin namu da aka wayi gari galibi kuma masu karantarwa da malaman su ma wannan tunanin ya shige su musamman mutanen mu ɗan arabiya kowa gani yake wannan arabiya da yake ko islamic studies ko harkar karantawa da yake ko makaranta hadda ko wane ne to tsautsayi ne ya kawo shi rashin sa'a ne shi ma da ya samu 5 credits a wa'if ɗin shi ko GCE da yanzu shi ma likita ne ko injiniya ne ko architect ne yana ta kallon sa'o'in shi a shekaru da rayuwa waɗanda suka zama 'yan boko ko manyan 'yan kasuwa ko attajirai ko 'yan siyasa yana kallon cewa kamar sun fi shi morewa yana ta yalitan na misla ma utiya qarun innahu lahu hazzin azim to da haka shi da kanshi ne tunda yana da ash'uru bin naqas yana da ash'uru bid duniya yana jin cewa shi is inferior to shi da kanshi ne zai karkatar da zuriyar shi zuwa wani abu da ya wannanci ilimin da yake akai da haka in ya rasu sai a rasa wanda zai gaji littafin shi ko wanda zai karanta ko wanda ma ya san meye a cikin su an zo raba gado ko sai a ce wannan ina ganin a kwashe kawai a yi sadaka da su da haka za a yi ittifaki gaba ɗaya tsakanin magadan saboda ba su san me ke ciki ba za ka lura an ka lura da kyau a nan ƴan ɗari ku sun fi mu da ake ce ma'alus suna kan gado a wannan babu su za ka ga kowa ya ƙoƙari ya saka 'ya'yan shi a harkar da yake yi ta ɗariƙa ɗin nan harkar da yake ta karatun nan na zaure da dala'ilin nan sai ya saka 'ya'yan shi a kai da haka za su ci gaba da wanzuwa a matsayin malamai a wannan harkar gidan shi ne ci gaba da amsa sunan gidan malamai ko mun lura da kyau haka jama'a amma mu kuwa duk wanda ya tsiro to sai ya sa 'ya'yan shi a wasu harkoki can daban da haka yana faduwa ya mutu shi kenan an kare Allah shi kyauta to ashe kaga wannan qadiya ashe tsohuwa ce da haka zaka ga Urwatu dan Zubair dan shi kwaya ɗaya ne ya biyo sahun shi shine Hisham dan Urwa shi ma da atara atara uban ya dinga mishi wannan atara atara har dai ilimin ya shiga kwakwalwarsa dole ya hakura ya zama malam shi ma da hakari shi zai zama haka ba mun gane irin da yake tare yara a makaranta allo da karfin tsiya a daure su a bari a yi dukansu wani kawai zai haƙura ne ba don Allah ba kawai don kai a kashe shi sai ya koyi karatu daga kuma baya sai bai mishi alheri Allah shi kyauta babu shakka jama'a wannan kuskure ne gaskiya wannan tsarin da muke akai galibin mu kuskure wato fifita al'amarin boko kar mu manta tun farko mun faɗa cewa duk abin da kaji an faɗa a wannan katin na falalar ilimi to ya shafi falalar ilimin addini in har zai hau kan wani ilimi daban to sai dai hau kan shi tiba'an amma al'aslu shine ilimin addini muke magana falalar shi a cikin wannan Qur'ani sunna fiqhu hadisi da sauransu da tauhidi su ake magana da haka nan da ake cewa ku sayan ku a cikin ilimi ana nufin ilimin addini da yace waɗanda suka fi kowa gudun ilimin babansu sune mutanen gidan shi da iyalan shi da ƴaƴan shi basu damu ba fa halummu ilayya yace don Allah ku zo nan inda nake fa ta'allamu minni ku zo ku koya a wurina fa innakum tushakuna an takunu kibara qaumi ana nan wata rana za ku girma yara manyan gobe inni kuntu saghiran la yunzaru ilayya yace ni ma da kuke gani na da dan yaro ne dan mitsitsi ba wanda ya damu da ni falamma adraktu min as-sunani ma adraktu ja'ala an-nasu min as-sinni ma adraktu ja'ala an-nas yas'aluni ce sai da Allah ya kai ni wannan girman da nayi shekaru suka riske ni shine fa mutane suka ga ashe ina da abin da suke bukata na ilimi suka fara tambaya ta wama shay'un ashaddu ala imrin min an yus'ala an shay'in min amri dinihi fayajhal yace ko babu abin da yake wa mutum tsananin abun kunya da abin aje a faɗe shi a jakan maguri shine a tambaye shi wani abu da shafi addini shi zama bai sani ba ma'ana ya kake yin sallah bai iya ba ya ake yin azumi wankan janaba ya zama bai iya babu abin da ya kai wannan bala'i ga mutum a ce bai san addininsa ba ya kuma san duniyarsa haka urwa ya ta wannan wa'azi ga 'ya'yan shi wannan magana tana cikin muqaddima ta littafin sunan darimi ya kawo ya kawo wannan muqaddima sannan an samu shahidi na irin wannan magana banda shi urwa amru dan as shi ma irin wannan magana haka nan a'mashi haka Abdullahi dan Mubarak haka Abdullahi dan Dawud haka Abdullahi dan Adham da wasu su dukkanin su sun yi ire-iren wannan maganganu yana nan a cikin tafin Al-Jadd al-Hasib fi bayani ma laysa bi hadith wanda wani malami mai suna Ahmad ibn Abdul Karim al-Ghazzi ya rubuta shi kuma wannan malami mai taqiqin nan ya taqiqin sa ya ya ya ainihin wato kawo wannan sannan fadin shi da yake azhadun nasi fi alimin ahluhu wannan kuma Abu Khaythama ya fitar da iya wannan daga maganar shi Hisham dan Urwa Azuri daga daga Urwa dan Zubair ya faɗi wannan ita kadai an ruwaito ta wa an ibn al-Ambari wannan babban malamin nahwu na ibn al-Ambari yace an shadani abi fi abiyatin zakara mahaifina ya rera mun wannan waka cewa fahabni agartul fata jahilan famal udhru fihi idhal mar'u shakha yace a dauka in ka ga yaro kankani ka tambaye shi wani abu a ilimi bai sani ba zaka bashi uzuri cewa yaro ne yanzu yake koya yace to amma meye uzurin babba wanda ya riga ya girma amma bai iya komai a ilimi meye uzurin shi me yayi da shekarun sa shekarar shi 60 50 40 34 bai iya fatiha ba bai iya tahiya ba bai iya salatin annabi ba bai iya amanar rasul ba bai iya ayatul kursi ba in an kira sallah bai san addu'a da ake ba waɗannan kamar da muka ambata a baya wato ilimi din nan na wajibi a tsaya ma iya nan banda ilimi na malanta ko na dalibtan ilimi ba wai wannan ba ma tukuna ilimi na bautar Allah ya zama baka san shi ba baka san yadda ake sallar gawa ba baka san yadda ake wankanta ba misali da sauran abubuwa ire-iren waɗannan to ai wannan abun kunya ne abun a hana ka uzuri ne idan ka girma baka iya wannan an haife ka a musulunci an haife ka a garin da akwai musulmai akwai malamai akwai masu karantarwa musamman irin wannan zamanin kamar yadda malamin mu Dr. Sani Umar Rijal Lemo yake fara Allah ya saka mai da alkhairi yace a wannan zamanin fa da wuya mutane su samu uzurin rashin koyon ilimi naji malam Daura ma yana fara wannan magana wacce saboda hanyoyin samun ilimin sun yi sauki da yawa availability din su ya kai ko ina ya kai kowane lungu inda za a ce dole sai ka tashi daga ƙauyen ku ka tafi wani gari kamar yadda ake yi da ka taho Zaria ko Sokoto ko Kano ko Maiduguri ka fara koyon karatun allo daga karatun allo ka fara koyon ilimi na littafi na fiqh har Allah ya ya saka samu abin da zaka samu ko kuma wanda za su samu har su tafi wata ƙasa Sudan ko Misra ko Saudiya ko makamantan su da haka ake ilimi da wahala amma yanzu ko daga duk inda kake zaka same shi akwai malamai birni da ƙauye akwai hanyoyin sadarwa masu kai sakonni birni da ƙauye duk inda rana take fitowa suna kai sakonnin ga sunan ɗaruruwan dubban littattafai ga tashoshin TV ga tashoshin YouTube ga tashoshin internet in kai mai kalla ne ga bidiyo in mai karatu ne ga littattafai in mai saurare ne ga audio kowa da irin nashi hatta cartoon an yi karatu an karanta da su ta hanyar cartoon tun daga alola har zuwa sallama da tahiya da sauransu kaga hanyoyin sun sun yaɗu kwarai da gaske amma a lokaci guda kuma sai kuma aka sake ƙarin yaɗuwar jahilci kamar yadda kuɗi suka yi yawa a hannun mutane fiye da da amma kuma sai aka ƙara samun yaɗuwar wato talaucin zuci da rashin wadatar zuci jama'a yanzu da can aka ce wani yana da buhu biyar a gidansa na masara ko dawa nuna shi za a dinga cewa mai arziki sai ya shekara bai awo amma yanzu wani yana da buhu ya fi dubu a so ɗin shi amma kuma yunwar da ke cikin zuciyarsa da kwaɗayin kuɗi kamar ta wanda bai da ko kwandala ce kullun tunanin shi za a ya ƙara gallaza wa al'umma ya rufe sto ya cika shi da taliya da indomi da madara ya ki sayo mutane sai sai ya ƙara mai farashi jibirin yadda farashi ke hauhawa jama'a da sai kaga mutane saboda tsaba talauci kai shekarun nan kusa ma shekaru 20 ma mu nan da wayen mu da girman mu sanda muke zuwa karatu mu ciya kuma mala albani dukkan mu da muke zuwa daga nan tudun wada da tudun jukun da cikin zariya da sauransu dukkan mu mun fi mu 50 da muke tashi kullun da safe mu kama hanyar mu ce malam duk kun sani waɗanda suke cikin mu nan wasu mu da kafa suke zuwa ni nan ina cikin masu zuwa da kafa wallahi a lokacin malam nura ya haya marigayi Allah ya gafarta mai da ire-iren mu saboda tsabar talauci da kafa muke zuwa ta cikin fadaman nan ta kubanni muke ratsawa ta cikin railway muna tafiya muna muraja'a muna tafiya muna musaffa muna karɓar juna ana sallah asuba fa muke kama hanya yanzu duk mun kusa kaiwa in muka je saboda tsabar talauci muka je ba mu da abin da zamu karya salaji mutala su ne masu arziki su suke ce mana koko da kusai akwai matar da ke koko da kusai a zan zazo duk salaji mutala zai siye mana mai shago da kuke ganin shi a tajiri yanzu keke yake hawa ya arzikin shi kenan lokaci wata tsoho kiki in ya goya ka biya bata ma riga ka da da bakin mai to a lokacin keke wallahi sai ka ci bashi zaka siye ta babu wanda yake da mashin in banda kamar Alhaji Murtala din ina jin da marigayi a Hijo da da Alhaji Ahmad wannan Malam Ahmad injiniya su ne suke da babura wanda yake da babur ai ba karamin mai arziki wani amma yanzu ka duba ga yadda muke hawa motoci da ma ba wani a lokacin ba wanda yake da gidan kanshi kai ina jin masu mata ma a cikin ba su ba kirgawa da yan yasuwa duka a cikin talauci aikin baki amma kuma mutane sa da wadatar zuci ba su damu ba a rayuwarsu da suke amma yanzu kuma kowa ya samu kuɗi ya cika akan ɗin shi na banki da kuɗi amma kuma yunwar kuɗin ake kullun ƙara neman sa ake ana ta shan wahala ana sai ka rasa wai a ƙarshen ka gama samun su wai to me ma za ka yi da su kai ma baka ma san me za ka yi da su ba kamar yadda na ji wani professor na financial management yana faɗa cewa su a gunsu yan financial management ai kashe kuɗi ya fi wahala fiye da samun su kashe su ta hanya mai kyau ya zama garin kashe su ka cin wuri su to ya fi ya fi wahala su a nasa lissafin na kimiyyar su da fiye da samun su sai fa da samun kuma sai na ga da gaske saboda suka ce dan ka kashe kuɗi ka ci abinci ka sa sutura ka gina gida ce wannan duka wahala ce kake ba jikinka da rayuwarka saboda a cikin abincin da kake ci galibin su abuwa kake cin da za su zo daga baya su cutar da kai kana exposing rayuwarka ga abubuwa danja da yawa amma kana ganin ai kai morewa kai kake in mutane ko sa ta ƙara maka sa ta ƙara rudar da kai sa ta ƙara saka a duhu ana ta maka ai alhamdulillah wala kai ka samu falala wallahi Allah ya taimake ka sai ka ji kamar da gaske ne almuhimmi shine jama'a yanzu ilimin da ya yawaita samuwarsa sai kuma aka zare albarkarsa da da yadda mutane suke gane shi zaka ji sahabbai an ce wani ya bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mako daya ya koyi abin da zai koya ya koma kasar ya ci gaba da rayuwar shi samu ibn Usman ibn al-Hawaris da makamantansu da yawa sun zo sun abin nan a sati daya kuma ko a da haka aka ga mutane a cikin lokaci kankani an farkon izala din nan an koya mutum abubuwan da zai iya na tsarki da sallah ko mutum ya musulunta an hada shi da wani malami bayan wata daya ya koya abin da zai koya ci gaba da harkar rayuwar shi amma yanzu fa dilli irabun da mutane suka iya in suka buga maka wani shirme a ilimi sai ka sai ka ji rantsi da Allah ba su ma shiga musulunci ba tukuna amma da li'irabi da sanin majazi da sanin duk wani isnadi da sun san shi almuhimmi shine da ma wannan qadiya ce hassasa musamman a wannan zamanin da muke rayuwa cewa lallai wajibi ne mu tsaya mu ci moriyar wato sarawat ababan more rayuwar addini da suke gaban mu wa kana yuqalu man addaba ibnahu saghiran qarrat aynuhu kabiran wanda di ya ainihin wato ladabtar da ɗansa ɗan yana ƙanƙani to idan shi zai sanyi bayan ɗan ya girma bayan shi ma ya yi girma ɗan ya girma zai ji daɗin cewa lallai abin da ya wa ɗan shi yana yaro ɗin nan ba asara ya yi ba alimamu ahmad ibn hanbal kamar da ake ba da labari a tarihinsa tun yana yaro ƙanƙani ɗan shekara huɗu biyar maraya ne uwarsa mahaifiya tsakar dare kamar ƙarfe uku na dare sai ta ɗauko hijabinta ta tashe shi yana kuka yana jin bacci ta mai alula ma wani aka ce wani lokaci da kanshi ta take mai alula ta kamo hannun shi ta kawo shi masallaci ta ce ka je masallaci ta koma gida ta rabu da shi wani lokaci shi kadai na masallaci ta yi ma kwanciya kawai a masallacin amma da haka har sai ya saba da masallaci ya saba da zama cikin masu karatu masu kwana musaffa masu qiyamul laili ɗaliban ilimi da ƙarshe rayuwar shi haka ta zama har ya girma mafi yawan rayuwar shi a masallaci yake daga baya shine ya zama fa Imam Ahmad ibn Hanbal da kake ji inda ta ce tana tana son kayan da tana tattare shi da muke tattare ƴaƴan mu dinnan tana tattare shi ba ta so ya sha wahala ba za a ji labarin shi a matsayin malami ba walibna walibna akbas fi abiyatin lahu yace ma akbahal jahal ma akbahal jahala ala man bada bi ra'sihi shaybu wa ma ashna'a yace ma akbahal jahal babu abin da ya kai munin jahilci ala man bada bi ra'sihi shaybu musamman ga mutumin da furfura ta fara bayyana a kan shi kuma tare da jahilci ga furfura ga ba ilimi ya ce wa ma ashna'aku babu abin da ya kai haka abin Allah wadare wali ghairihi waninsa kuma ya ce ra'aitul fahama lam yakun ra'aitul fahama lam yakun ibtihad lam yakun intihaban wala yuqsam ala adadi sinini walau anna sinina taqasamatu hawal aba wa ansibatal banini ya ce ra'aitul fahama ita fahimta a gani na lamta kunin tihaban ba wai ana raba ta ne haka kawai babu tsari ba walam yi kusan ala adadin sinin kuma ba shekarun mutane ake dubawa a masu fahimta ba fahimtar mutum ba ta da alaƙa da yawan shekarun shi a duniya walau annan sinina ta kasa mata da a ce ana raba shekaru ne ana raba fahimta addini ne gwargwadon yawan shekarun mutum hawal aba'u ansibatal banini to da iyaye za su cinye rabon yaya tunda sun riga su sai da suka girma sannan suka haife su da yayan za su zama ba su da komai wa qala al-akhar wani kuma yace yuqawwamu man min mailil gulamil mu'addibi wala yunfa'u wala yunfa'u yanfa'u at-ta'dib wa ra'su ashim yace yuqawwamu min mailil gulamil mu'addib yuqawwamu haka ne ya kamata zane yuqawwimu min mailil gulami almuaddib malami malamin islamiyya yana iya miƙar da karkatar yaro mailil gulam zai iya miƙar da shi ya casa shi har sai ya bi gaskiya yace wala yanfaqu ta'dib wa ra'su ashyad amma babu yadda za a lamtar da mutum bayan kan shi ya burbura duk mai karantar da manya ya san wannan kana karantar da ajin manya masu koyanta da baki sai dai ka takuri da su musamman iyayenmu mata zaka ce ne ka rankwashe ta ko kai mata bulala halawa ta kakakkace wata ita ta ta yin maman kama irin ruwan jegonan da ake nada ya ka iya da su haka za a yi ta biya musu amma a wajen shekara shida ba su iya ta ai ta yi ai ta yi har ƴaƴansu da ke zo ake zuwa da su ƴan jikokin nan su iya amma su ba su iya sai dai ka ta hakuri da saboda rayuwa ta riga ta yi nisa kan ya riga ya cushe damuwa ta ishe su da sun bar littafin nan anan sun tafi kawai wata harka za su ci gaba da yi mutane ma za a zo su ki zuwa karatu me ya faru su ce ai jika tace ta haihu a kwantagora ta tafi ta kyale ma karatun ga ga ta mala ce wata uku bata dawo ba to balantana su kuma maza ana karatu ana ta lissafe lissafe kasuwanci sana'o'i rigingimun rayuwa wani hala ai shi tayo yaji mijin yaki zuwa ya aiko mai da zaki wannan damuwa kawai ta ishe shi wani hala an kure shi a aiki an rusa mishi rumfar kasuwa yaushe za su gane wani karatu da kake yaro ku bai da wata damuwa in dai cikin shi ba yunwa shikenan in a gidansu an nuna ana goyon bayan abin da yake iya kawai zai zauna ne ya koya yace wa qala umayyah bin abi salti innal ghulama muti'un man yu'addibuhu wa la yuti'uka dhu shaybin bi ta'dibi yace innal ghulama kaga shi yaro muti'un man yu'addibu yana yana biyayya ga wanda ke koya mai karatu wala yuti'uka dhu shaybin bi ta'dibi amma ba fa zai maka wannan da'a ba kana dan kana malamin shi da girman shi ne ga a'a ba malam da shekarun shi da wani ilimi da yake da shi a rayuwa ko wata wayewa kai dai kawai dai ku yi abin da za ku yi na fahimtar juna wa qala akharu yuqawwimu yuqawwamu bis-siqafi bis-siqafi al-ud ludnan wala yuqawwa wala yataqawwamu al-ud as-salib yace yuqawwamu bis-siqafi ana ainihin wato gyarawa bis-siqafi da abin feke abin feke abin nan icen icen kibiya akwai yar wuka haka da suke feke icen kibiya ya tsini da shi ita ce asiqaf al'udu luddanan wato shi itacen shine al'ud luddanan yana danye yana danye ludnan yana danye ake feke shi wala yuqawwamu wala yataqawwamu al'udu salim amma itace wanda ya riga ya bushe babu yadda za a miƙa da shi ba ya tukuwa ba ya tukuwa wa qala sabiqun al-barbari rahimahullah yace kad yanfa'u al-adabu al-ahdatha fi mahal wa laysa yanfa'u inda al-kibrati al-adab yace shi ilimi na daftawa yana amfanar masu ƙananan shekaru ne fi mahalin a hankali a hankali wa laysa yanfa'u inda al-kibrati al-adab in ko mutumin da ya riga ya girma to koyan karatu ba zai mishi wani amfani ba innal ghusuna sai kawo irin abin da ake cewa tashbihu dumni kenan innal ghusuna idza qawamta tadarat kaga surar sa na bishiya wata ke karama kafin ta karkace idan ka daidaita su yadda kake so su tsaya sai ta tsayu walan talina idza qawamta hul khashab amma idan ta riga ta karkace tai karfi ba yadda za ka miƙar da ita in za ka zo ka shuka irin fulawoyin nan da yan gawi suke shukawa me ya suke musu za a daidaita su ne a kukkulle su yadda ake so a ɗaɗɗaure su a saita su ko dan an bar su ba za su yi haka ba bayan sun girma wai qalu fil mathali fi mithli hadha akwai karin magana da ake faɗa a ce inna ma yatba at-tinu idza kana ratiban lalle shi ita ita kwaba wato tabo yana yana yadda ne kaliliya shi idan yana danye in ka dauki danyen tubali haka tsaye da kake so haka zaka yi molding ɗinsa in ya bushe ba sai gani sai hanki وقد أخذه منصور في غير هذا المعنى فقال wannan mawaƙin ya mai da shi a waƙa yake cewa walam tadim qattu halun fatbi wa tinuka ratbu yace babu wani hali no condition is permanent yace fa atib kamulmula wa tinuka ratbun sanda kwabakka take danya wa qala muhammad ibn munadhir min shi'rihi al-mutawwal aw ta dogo waƙa sai yake cewa idza wa idza ma yabisal udu ala awadin lam yastaqim minhu al-awad yace idan wato abin nan wa idza ma yabisa al-ud ala awad idan itace ya bushe akan awad akan abin abin lankwasa lam yastaqim minhu al-awad ba zai lankwasu ba wal awad huwa huwa al-iwad wato ya zama ya bushe a halin lankwasa wa mimma yunshadu li khalafin al-ahmar da gaskiya abin da ake faɗa na waƙan wani babban malamin nahu din nan Khalaf ibn Hayyan Abu Maharz al-Basri daga cikin malaman nahu ne da yake a wajen hadisi yana da rauni Khalafun al-Ahmar yana da dan rauni a wajen hadisi ya rasu shekara 180 ba na manta ba yake cewa khairu ma warasa rijalu bainahum adabun salihun wa husnul sana'i mafi alherin abinda mutane za su gadar wa junansu shine ladabi mai kyau ladabi nagartacce ilimi nagartacce wa husnul sana'i da kuma kyakkyawan yabo ga wanda suka yi aikin kwarai huwa khairun min ad-dananir wal awraqi wannan yafi ka gadawa da ƴaƴanka azurfa da zinariya fi yawmin shiddatin fi yawmin shiddatin aw rakhai a ranar tsanani ne a lokacin tsanani ko lokacin wadata tilka tafna su kuɗaɗe suna ƙarewa waddinu wal adabu salihu la yafniyani hatta liqa'i shi ko da da kyakkyawan ladabi da ainihin wato addini ba sa ƙarewa har ranar gamuwa da Allah idza ta'addabta ya bunayya saghiran kunta yawman tu'addu min al-kubara'i idan ka tsaya ka koyi ilimi kana dan kankani ya kai dan wannan yaro da nake wa nasiha to tana zaka zama cikin manya zaka zama yaro da gari abokin tafiyar manya yace wa idza ma adata nafsak idan ko kaje ka wulakantar da kanka ka sawarwantar da rayuwarka alqaita kabiran fi zumratil ghawga'i to zaka riski wani babba irin ka a cikin taron wawaye in ka in ka ware shekara biyar a yarinta ka sai ko ilimin addinin da za a yi mamaki irin ilimin da ka samu a wannan shekaru biyar din da ka ware kana koya sauyinka suna can suna kallon kwallo suna kallon drama suna yawace yawace kayan kyalli da da da da da, da gyaran tasa suna suna ta noma da kiwo sai bayan shekaru sai a ce ina wannan ya samu ilimi ina sanda suke ta wannan hayaniyar kana can kana da alkurani sanda suke ta bacci ka tashi kana nazari sanda suke ta zaman fira ka tafi gum malamin ka koyon karatu sanda suke zaman majalisa an yi sallar magariba su jira suna jiran isha ko kuma kuna cikin masallacin kuna karatu in an gama isha su koma dandalin su wajen wani mai tsire ko mai balangu ko mai shayi su zauna suna fira ana ta musu kai kuma ka tafi ka je ka ci gaba da nazarin ka kaga yadda kuka yi istismarin lokutan ku ya bambanta ma'ana yadda kuka yi utilize lokacin ku ya bambanta kamar yadda misali mutane suna zazzauna dinnan haka ana wannan zama da aka saba na bariki wani ya zo daga ƙauye ya kama sana'a tun yana tallar karas a faranti ya koma ya fara tallar rake a baro baro ya gagara ya buɗe shagon sai da ba da sarin rake haka har ya zama manajan rake ya dinga daukar rake trailer trailer yana kai shi yana kai shi gari gari wani ya fara da tallan aya da dabino wani ya fara da yankan farci baka ankara ba kai suka dace zama mai kudi ya zama babban attaji sai mu da aka yafa a bariki ƴaƴan bariki mu dinga mishi hasada cewa yau shi ya samu kudi ce ai dan yankan kai ne ai ai ai aljanu ne suka kawo mishi ai ma an ce kidnapper ne duk wannan mutumin ne irin na irin na talakawa waɗanda muke da hasada mun manta cewa sanda muke ta bacci muna ta mun shari muna zaune a angonnin mu rana tana isowa inda muke muna canza inuwa shi kuma yana can hanyar Lagos ya tafi saro goro yana can hanyar Fatakul ya tafi saro manja ya tafi Maiduguri ya siyo kifi ya kai shi Inugu haka yana ta zariya yana ta kaiwa da kawowa har Allah ya sa ya daura hannun shi akan asalin sana'ar da Allah ya nufin bashi arziki akan ta ya gwada wannan ya gwada wancan the next thing kawai sai ka ji ya baro miliyoyi sai ka ji ya zama dan Abuja da kuma kana nan a kauye kana taunin kubarci to da kuɗi da ilimi da haka ake samu su ba wanda ya same su kawai a larahatil bali kawai ya zauna haka yana tijiran su su iso dan ba ruwan sama bane ruwan sama ne kawai din da kake zai iso ka wata sama'i rizqukum wa matu aduna yawa shi sa asma'i yake ba da labari kamar da bai haƙe ruwaito a cikin a cikin abin nan shu'abul iman bai haƙi asma'i yana zaune yana karatu wani baka ya zai ce mishi Allah ya karanta mai alqur'ani sai karanta mishi wannan wazariyat zarwa ha aka zo wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun yace kai tsaya tsaya da gaske ne Allah ne ya faɗi wannan magana yace yace wallahi na daina baka yana wahala nan da nan ya yanka mara kuma shi kawai biya sadaka da nama ya ruga da gudu ya tafi kawai ce wallahi daina baka shi wahala ka fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna wata rana ya dawo aka ce a sake karanta mishi wannan karatun yana so ya ƙara ji shi da aka ina jin a makka sun game da asma'i karo na biyu ko da aka karanta mai ha aka wuce me rantso da Allah yake fa rabbis samai wal ard innahu la haqqun mithla ma an haka ne ko ko antum annakum tantiku Allah ya ce na rantse da Allah ubangijin sammai da ƙasa wannan alqur'anin gaskiya ne kamar magana da kuke sai ce kai tsaya kai tsaya man azzabal jabbara suwaye suka fusata Allah haka yake ta rantsuwa yace ashe akwai wanda ba su yi imani da wannan karatun ba ya dinga sallallami yana salati yana mamakin wai duk mutane ma ashe tunda yaji Allah ya rantsuwa to akwai wanda ba su yadda ba Allah yana rantsuwa fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mislama allakum tantiqun ashahidi shine shi arziki wanda dai zaka ci ka sha to wannan yana nan a ko ina a fi sama'i risku kuma wato a duniya ka kawai yayi gaskiya amma arziki wanda zaka tara a ji labarin ka to ƙarya kake wallahi sai ka neme shi ko ba dole ma ku dace da shi ba zaka iya ka neme shi ka sha wahala ba a gadan shi ba ko ka gaje shi wallahi sai ya sai ya watsa in baka yi tattalin shi dole sai in ka iya jara'a kuma zaka yi wani abu extraordinary wajen neman to haka ilimi ba yake ai dukkan mu nan mun yi karatun boko jama'a ko mun san irin wahalar da muke sha agun karatun boko zama kawai muke mujira in aka ce an mana timetable wani irin tashi hankali ake shiga kana ma lissafin to daga kaza sai kaza kai gaskiya wannan sun yi kusa da juna a taimaka idan abisa a canza mana wannan saboda bala'in da ke tsakankanin su haka za a yi ta yi ana ana abin nan sannan ka samu ka tsira duk da haka wani fa za ka tsira ne ana jan ka kana ja fa za ka samu ka wuce so ashe kaga mun san wahalar da muke sha kafin muka samu kafin mutum ya zama likita kafin mutum ya zama injiniya ko lauya ko farfesa ko wane ne kafin ya zama wani abu da za a kalle shi a buku wala sai da shawala za ka galibi za ga mutum wani sai ya tsufa ma wani sai idan shi ya lalace wani sai ya fita hayyacinsa wani sai ya bar kasar su mutanen da ke barin kasashen su tafi kasashen turawa kasashen yan china kasashen kasashen latin america wani ya shekara uku hudu biyar wani haye ridda garin garin boko wani ya rasa inda zai sallah duk me yake nema saboda ana neman wani abu da ake ganin da muhimmanci sannan ake samun shi babu wanda yake samun shi a ranar hatil ba yace idan kayi haka to zaka samu nagarta yace wa idza idza ma adata nafsak alqaita kabiran fi zumratil gawga laysa ataful qadiri in kana rataban wa idza kana yabisan bisawa yace lankwasa itace in yana danye ba ɗaya yake ba da lankwasa shi idza kana yabisan bisawa in ba ɗaya bane wa hakaza anshadaha ghayru wahidin li khalaf al-ahmar wa anshadaha al-khushani rahimahullahu li ibrahim ibn daud al-baghdadi yace mafi yawan malamai sun ce wannan waƙar khalafun al-ahmar wasu kuma sun ce na wannan ne al إبراهيم بن داود البغدادي في قصيدة له طويلة يوسي فيها ابنه أولها ودفر قنت يا بني اقترب من الفقهاء وتألم تكن من العلماء يناتي وأنشي كيتانا يقوكري كذونا قصد مالما فكه يقوكري كوي إلني ذاك دمشك مالما وكان يقال كما أنا تشوى من أدب ابنه أرغم أنف أدوه wanda duk ya karantar da ɗan shi to ya gama da abokin gabansa za a rasa abin da za a faɗa a kanka wa muhammadin kala kunu kanu ya kuluna akrim waladaka wa ahsin adabahu ka mutunta ɗanka ne mutunta ɗanka koya mashi kyakkyawar tarbiyya wa an yahya ibn abi kathirin kala qala sulaiman ibn dauda yace sulaiman dan dauda yana cewa libnihi man arada an yaghida aduwahu fala yarfa al-asa an waladihi wanda yake so ya girmama wato yake so ya ba abokin gaban shahushi to kada ya daga kada ya daga kafa wajen tarbiyyar ƴaƴansa a ga yana da baya na gari wa an shada abu muhammad abu abdullahi naftawaihi akwai babban malamin nawo abu abdullahi ibrahim ibn ibn muhammad al-azdi shi aka fi da suna naftawaihi al-ataki jika jikan wani sarki ne al-muhallab ibn abi sufra ya rasu shi wannan malami 323 babban malamin nahwu ne da fiqhun zahiriya shi shine yake cewa arani ansa mata allamtu fil kibar yace da abin da na koya da girma na sai in ga ba wuya na manta shi walastu binasin mata allamtu fis sigari yace amma wallahi bana manta abin da na koya ina yawo wamal ilmu illa bit ta'allumi fis siba ilimi baya samuwa sai an koya tun ana yara wamal hilmu illa bitahallumi fil kibar yace shi kuma hakuri baya samuwa sai ka girma kuma sai ka daure walau fulikal qalbul muallimu fis siba da za a ainihin bude zuciyar mutumin da ya koyi ilimi tun yana yaro la ulfiya fihi al ilmu kan naqashi fil hajar da zaka ga ilimin ga yanan an rubuta shi an yi engraving din shi kamar zane akan dutse ومن العلم بعد الشيب إلا تأسف يتي شي كراتو بايان أن صوفا بقوي بني إلا لو كو كي أبن دي فكر فنكا إذا كل قلب المرء والسمع والبصر والسمع والبصر يتي مسمى لوكا تندا ودنن حواس da ji da gani da kwakwalwa sun riga sun gaji sun gaji wa mannu amiru na kisu fil khalqi sun riga sun gaji ba su da ba su da sensitivity ba su da functionality yadda suke wannan kuma wanda abu ne sananne a kimiyyance abu ne sananne a waƙi ƙur'ani kuma ya faɗa kowa yana gani cewa matashi mutum zai taso yana yana samun ƙarfin jiki da ƙarfin ƙwaƙwalwa har ya kai wato ƙurewar samartaka shi shekara arba'in daga nan kuma sai ya fara gangarawa ya ci gaba da cewa wal mar'u illa sunani shi mutum abu biyu ne kawai ke sa mutum ya zama mutum aqlun ƙwaƙwalwarsa hankalinsa wa mantiƙun da iya tsara maganarsa ba man fatahu haza wa haza faqaddama wanda bai da ƙwaƙwalwa ko bai iya magana ba to zaka ga shikenan ya rushe gaba daya amma yana da ɗayan biyun ɗayan na iya rufa ba ɗaya asiri akwai wanda yana da baki bai da ƙwaƙwalwa sai a ɗauka malami akwai na da kwakwalwa malami ne bai da baki duk da haka za a dinga bashi uzuri a ce wallahi bai da fasaha ne amma an san ya san abu in mutum ya rasa duka biyu ba fasaha kuma babu abin a cikin kwakwalwar shi sai ga ba inda za ba inda za a je a ce to wakilce mu kai jawabi ba yi da ta cewa wa qala akharu innal hadathata la taqsuru bil fata al marzuq dhihnan lakin tuzakki aqlahu fayafuqu akbara minhu sinna yace innal hadathata karancin shekaru la tuqassiru bil fata fata mai da matashi baya a ce dan bai da shekaru almarzuqi zihnan wanda Allah ya azurta shi da basira ko da bai da shekaru zaka ga bashi a ba ba za a ce ya koma cikin yara ba lakin tuzakki aqlahu amma wannan basirar zata zata yi tazkiya hankalinsa zata bada kyakkyawan bayani a kansa fa yafuqu akbara minhu sinnan sai ga ya garce wanda ya girme shi a shekaru wa qala akharu idza mal mar'u lam yulad labiban falaisa binafi'in kidamal wulada dan mutum ba a haife shi da basira da hankali ba to dadewar shi a duniya yace an riga haifan shi kafin suwa bai da wani amfani dan su shekaru kai lambobi ne bai da ilimi ringa cewa kai yaushe ma yaushe aka haife ka dan ban girme ka ba ni ba san uban ka bane to wannan shekarun ba su da wani amfani sai zama kawai shekaru ne sun wuce ba tare da an ci moriyar su duk yana so nuna mana muhimmancin koyon karatu ne da kuruciya wannan bai nufin fa babba ba zai koya ba jama'a amma dai ya gane cewa wai ya zama malami da za a ji labarin shi ta wannan sai dai an samu khariqul ada ko ya zama wata ujuba ga kalla ta cikin sahabbai mafi yawan sahabbai da girman su suka musulunta duk al-ashara din nan banda sayyidina ali babu yaro a cikin shi kowa da shekarunsa haka sauran sahabbai haka shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girman shi fara koyon ilimi bayan shekara 40 da aka masa wahayi to amma an ka kalli waɗanda suka gaji ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zama malamai cikin sahabbai da suka zama rumuz na malanta to duka ƴan yara ne Sablai dan Abbas Sablai dan Umar Sablai dan Mas'ud Sablai dan As su Aisha su Anas du su Jabiru du waɗannan sune waɗanda mafi shekaru a cikin su sune wanda Annabi ya rasu ya bar su in their early 20s wanda su irin irin irin irin misali Anas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Anas shekarar shi 20 ko da daya to su ne fa dattawan cikin Aisha shekarar ta 18 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma kasa da haka Abdullahi dan uwan shekarar shi 23 haka Ibn Abbas shekarar shi 14 kaga su ne suke gane shekarun da suna da lokaci iyayen sun tare musu abinci da wurin kwana da sutura su kuma kawai su tarewa kansu koyon ilimi to amma manyan ba wai dan babu kokolwa ba mu gane bayan kokolwar ta yi sanyi kuma ga damoyi iri daban-daban na rayuwa ga neman na masara ga neman na biyan haya ga neman na kaza ga neman na koko ga wasu ba su da lafiya ga damuwa ga kaza kaza sannan ga shekaru wani kuma halama baya ga wani ya da wata cuta a jikinsa ko ta rashin lafiya ko wani ainihin wato fitina da Allah ya zarce shi da ita kullun gari ya waye ana ta nema wa an yusuf ibn yaquba ibn al-majishun qala qala ibn shihab wa nahnu nas'aluhu ibn shihab yace mana wata rana muna cikin tambayar sa yake ce mana la tahtaqiru anfusakum la tahqiru anfusakum kar ku dinga rena kanku li hadathati asnanikum saboda karancin shekarun fa inna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kana idza nazala bihi al-amru al-mu'dil umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance idan wani abu ya zo mishi wata mas'ala mai rikitarwa wata controversial matsala ta zo mishi da alfitiyana yakan kira matasa su ibnu abbas din nan su ainihin zaid dan sabit da makamantansu yakan kira su fastashara sai ce ku bani shawara yabtagi hiddata uqulihim yana neman ya ci moriya kaifin hankalinsu matasa san da suke wannan shekarun suna da wani kaifin hankali kuma suna da wata jur'a wadda ta yi na sama da su ko da sun fahimci abin za su dinga kallon hagu da dama su dinga kallon tuwa kaza ko zai yi ko ba zai yi ba da sauransu yanzu da kalla ka gani jama'a ko a ɗabi'ar ɗan adam yanzu matashi wanda shekarar sha takwas kawai ya ga mace ko ta fi ƙarfin ta ce ke ina son ki ko da ta dala mishi mari bai damu ba amma kai da shekarar ka arba'in da biyu za ka ga wata ta yi maka ɗin amma sai dai ka haɗiyar miyan ga kanka ce kai wannan fa ba zai yi ba na san ban da halin aure a yanzu ko kuma wannan ba irin ma'ana kai sai ka dinga aunawa hakan za ka sai wani abu sai ka auna me ya kamata ka siya me bai kamata ba shi ko duk abin da ya zo mishi kawai to yi zai to haka ko wajen shawara ne a cikin wannan unfuwan din wannan wautar wannan kurce sai ya faɗi wani abu mai hikima sai kuma babba sai ka kame shi kuma mun gane shine sayyidina Umar sai ya kira su ya ji ta bakin su za su faɗi magana kawai wala ya khafuna uqbaha ba ruwan su kawai amma shi kuma ciki sai ya zaba abin da yake gani mai amfani ya dan yi fanalmitin ya ci gaba da aiki da shi sai ya ci gaba da cewa Ali ibn Abbas kala ga wata kissa jama'a mai ban sha'awa Ibn Abbas kamar yadda yake cikin littafin Musannad Ibn Abi Shayba da Darimi ya kawo shi da Baihaqi cikin Shabul Iman Ibn Abbas yake cewa lamma qubida Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana shabun an karbi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina matashi qultu lishabbi min al-ansari din da aka bincika ya kifa dan wane ne wannan saboda ya rufa ma dan uwan shi asiri yace sai na ce wani matashi sa'a na aboki na cikin mutanen Madina ya fulan alumma falnas'al ashabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal nata'allam minhum fa innahum kathir yace kai wani su mu je mu fara koyon karatu a gun manyan sahabban nan ga sunan da yawa sun cika Madina قال العجب لك يا ابن عباس أترى أن الناس يحتاجون إليك في وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كبان mamaki. sai kana ganin za a waye gari wata rana ana bukata abin hannunka na ilimi bayan duk ga sahabbai nan a lokacin duka al'ashara suna duka jullul muhajirin wal ansar suna dukkan su suna Madina ma basu ma bugarin mutum to yanzu tun daga farko kalli irin zurfin tunanin Ibn Abbas sai tunanin cewa waɗannan mutanen da muke gani wata rana ba za mu gansu ba wannan availability da muke gani nasu da yawan adadin su wata na ba za su zama haka ba ta yi mu ne za mu zama muna da ana da bukatu a zuwa gare mu ji ba kaifin basirar da yi tun farko da kuma shi wancan da yake living in illusion yana rayuwa a cikin wahami da kuma irin living for the present kawai yanzu ya sani me zai iya yanzu kai amma kai ka bani mamaki wallahi mu muna yan yara Allah ba mu ci gaba da wasannin mu kawai da sharholiyar mu dama kuma ibnu abbas ta dan masu kudi ne in ya ga dama kawai sai zama ya zama kawai ajibo ya tashi ya tarka shi kawai amma sai ya tashi ya ce a yace ni kam zan je in nema qala fataraktu zalika na kyala wannan shubhar wa aqbaltu fil mas'alati na ci gaba da tambaya mabudin ilimi wa tatabbu'i ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na dosa bin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kuntu la'atin rajula yace wallahi nakan je gidan mutum fil hadisi yablughuni annahu sami'ahu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda an ce wani ai ya ji wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai in tafi gidan shi fa ajiduhu qa'ilan sai in tarar da shi yana baccin rana qailula fa atawassadu ra ridai sai ala babi yace sai in sai in kwanta ne filo da mayafi na a kofar gidansa tasfirihu ala waji iska tana bugan fuskata hatta ya kharuja har sai ya fito nan zan tsuguna in jira shi har sai ya fito har ne bace a kofar gidan shi fa idza kharaja qala ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ya tafaru tsakanin shi da Zaid dan Sabit ci haba dan gidan baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafaru tsakanin shi da Umar da sauran manyan sahabbai fa aqulu balagani hadisun balagani annaka tuhaddis bihi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbabtu an asma'ahu minka ai na ji hadisi ne da aka ce ka sani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kaza shi ne nake so in ji daga gare ka inda ya so girman kai sai ya ce ni fa annabin fa cousin ina ne ba babana wan baban shi ne mu za a ga wa annabi da ba zai samu komai ba amma sai ta bugun wani wanda ya musulunta bai da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya sannan fakar mu manta ibnu abbas din yana da addu'a da annabi ya mishi dama sallallahu alaihi wasallam addu'an nan ba za ta ci ban baba yi da ya tsaya iya addu'an nan ne haka za a yi ta labarin dai an mai addu'a amma sai addu'a ta ta har ta ainihin encouraging din sa ya tashi abin da ke kansa qala sai ya kulu mahalan sai ce to tsaya ba'astu ba'astu ilayya ba'asta ilayya hatta atika me yasa fahalla ba asta ilayya ta atika me ya hana kai ka ce ni in zo saboda matsayin ka kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ana ahqu an atika ce a alga ta malali ya kamata in zo wa kana zalika rajul ba'da zalika yarani wa qad dhahaba ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wahtaja ilayya an-nas fa yaqulu kunta aqala minni yace wannan mutumin daga baya ya rayi ya dade ya ganna din daga baya an wayi gari abinda ne predicting sahabban nan sun kare sa'o'in iyaye da kakanninmu nan duk sun kare mu ko mun zama manya mutane kuma sun buƙaci zuwa ga ilimi na sai ce wani kafi na hankali wallahi kafi na hankali kaga wannan abun wannan wata sunna ce dake mai a rayuwa kullun kowane wani successful person yana da irin wannan labarin kowane unsuccessful person yana da wani abokin shi dake da irin wannan labarin akan shi cewa wani fa ta muna nan muna kallon su suka shiga barewa suka fara makarantar boko tun ana zuwa daga jeron wando ko suka shiga Kanta College a a a a birnin Kebbi a a a me sunan garin a Argungu ko muna kallon su nan suke zuwa boarding school kullun a kai su JSS so ba a dawo da su da yan akwatunan su kamar sun je almajiranci mu ko muna nan muna muna muna kallon su mu yayin masu kuɗi muna shan alewa da shinkafa da taliya yanzu sun zama mutane mu ko mun zama yan kallo mun zama mabarata a gunsu kowa yana da wannan labarin da yake zai iya bayarwa kowa whether you are successful or unsuccessful wata rana na wuce ta nan bakin kasuwa ake bani labari daga baya wai wani wanda ya san wai da muna yin kwallo tare muna yara muna yin kwallo sai ji an ce wai ina da PhD ya ce wallahi ƙarya ne wani din nan ba muke yin kwallo da shi a ga mun gobe ne dariya da ce a to shi ya manta ko da ake kwallon ni da littattafai na aljura ana kwallon da jallabiya ta da nake sakawa a kan rigar kwallon a cikin ta zaka samu da abin nan mulhatu da irab da risala da da askari ina sake da su aljihuna da lokaci yayin duba gogon ce a cire tafiya ta makaranta a wanke kina ta makaranta cikin raha na faɗan ce to ai shi ya manta ko da muke zuwa kwallo ni ba kwallon kare na tsaya ba haka sai sai sai ka gaza fahimta ya mutane za su gane irin wannan tunanin in baka ci moriyar rayuwarka ba to lalle ku za ka zo kana irin wannan to haka kuma malami idan ka rena shi ibnu abbas ya ila yau akwai abu salama ta dan abdurrahman dan auf sai ibnu abbas ne a shekaru amma ibnu abbas ya fi shi falalar shi sahabi ne shi kuma ba sahabi bane shi tabi'i ne sai yana ganin waye ibnu abbas waye shi ya rena ibnu abbas da yayi magana ya mai katsalanda shi kuma sai ce sai sai rabu da shi kawai sai daga baya yake nadama yana cewa da ba dan renin da nake wa Ibn Abbas ba da na ci moriyar ilimin shi da yawa yace suwana da suwana da suka girmama shi sai ta ba su ilimi ni kuma ne magana kawai sai rabu da ni to haka wannan ma yake dan kaga kai malami ka fi shi asali ko ka fi shi shekaru ko ka fi shi wayau ko ka fi shi arziki kare na shi kai za ka yi asara to kai za ka yi asara ba shi ba shi zai malam yace wa an Umar radiyallahu anhu kala har ila yau daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari mu'allakan da kuma al-Baihaqi cikin Shu'ab al-Iman da Abu Khaythama a cikin al-Ilm Ibn Abbas Sayyidina Abdullah Umar yake cewa Sayyidina Umar yake cewa tafaqqahu qabla an tusawwadu wasu mu suna karanta wannan wajen sai qabla an tusudu amma dai abin da yake daidai wajen wasafta shine an tusawwadu ma'ana qabla an takunu sadatan ko qabla an tuj'alu sadatan ku koyi ilimi kafin a sa ku ku zama shugabanni tusawwadu a cikin riwayan sahih bukhari na kushmaihan kushmihani ali yace imam bukhari ya kara musa da nashi ta'liqi yace wa ba'da an tusawwadu kai bayan ma kun zama manya ku sake koyi ilimi kar ku tsaya kawai akan koyi ilimi kafin ku zama manya Bukhari ya kawo shi mu'allakan a cikin kitabul ilm ga wani ta'aliki nan da malam ya mushi bari mu karanta ta'alikin sai mu saurara iyalan da yake cewa qala umaru tafaqqahu qabla an tusawwadu qala abu abdullahi an al-bukhari wa ba'da an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibar sinnihi wannan duk magana bukhari ce a cikin abin nan wa fil fatih a cikin fatul bari mujalladin dai shafi na 166 ibnu hajar yake cewa inna ma aqabahu al-bukhari bi qawlihi wa ba'da an tusawwadu ليبين ألا مفهوم له خشية ألا يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه Bukhari ya ce har bayan kun zama malamai ne dan ya nuni zuwa ga cewa wannan magana ba ta da mafhumi da za a ce mafhum mukhalafa ba a karatu bayan an girma dan kawai ne dauka idan an girma ba a karatu wa inna ma arada umaru annaha qad takunu sababan liman shi umar ya kawo magana ne yana nuna cewa shi girma da shugabanci yana iya zama sababin da zai hana ka samun damar karatu da annar ra'isa qad yamna'uhu al-kibru wal ihtishamu domin girman kai da isa da bunƙasa suna iya hana shugaba an yajlisa majlisal muta'allimina ya zauna a cikin masu koyon karatu ba zai iya ba ce gwamna ne ko sarki ko shugaba kai ko kansila ne ma ya zai zauna a nan cikin usare dan uwan mu ya tankwashe kafashi ko kuma ya je ana koya mashi bulugul maram ko ana koya mashi zuwa amma ba kowa ne zai iya wannan zai ga ya riga ya fi ƙarfin haka ولهذا قال مالك عن عيب القضاء دان haka maliku yake magana akan aibin alƙalanci yace innal qadi idza uzila shi alƙali idan aka cire shi la yarju ila majlisihi alladhi kana yata'allamu fihi bai iya dawowa majalisin shi duk wanda ya kansila ko ciyaman ko dan majalisa wai kaga ya dawo masallacin sa daga baya ya cigaba zama ustazin nan ai daga nan kuma an samu matsala sai an sai ma an dinga suna ce kai wanda kake ganin shi wani rubul fa wallahi mahaddaci ne ba tare da muke sallar tahajjud da shi a nan wurin sai Allah ko ce wallahi ba a yan siyasa dai suka bata mana shi kuma da gaske ne da gaske ne yan siyasa ne suka bata shi saboda bai iya dawowa cikin ku talakawa ya muku laifuka iri daban-daban wa qala shafi'i idza tasaddara al-hadith idza tasaddara al-hadath ne wannan al-hadath fatahu ilmun kathir idan matashi wanda bai nuna ba ya je ya kama karantawa to ilimi da dama zai kwace shi ana tsoratar da matasa akan fara karantawa tun kafin lokacin kai waqad fasarahu abu ubayd fi kitabi garibul hadith fa qala abu ubayd al-qasim ibn sallam a garibul hadith ya fasara wannan da cewa ma'anahu tafaqqahu wa antum sighar qabla an tasiru sada fatamna'ukum al-anafa an al-akhd amman huwa dunakum fatabqaw juhala yace ku koyi ilimi tun kuna yara kar ku bari sai kun girma kun zama manya sai wato wannan girman da jin cewa kun isa ya hana ku koyon ilimi shikenan sai ku ci gaba da zama jahilai wannan kalal hafizu iddata ta'wilat ibn hajar ya kawo ta'awiloli daban-daban wa ma zakarnahu huna aqwaha wallahu alam akwai wanda suke cewa ma ma'anan qabla an tusawwadu qabla wai qabla an tatazawwaj ne sai annan mun tazawwaja asbaha sayyidan ala ali wanda ya aure ya zama shugaba a gidan shi da haka yanzu damuwar shi kawai matar shi bayan lokaci kankani ta fara morning sickness za su fara zuwa au shikenan komai na shi ya rikice bayan kwanaki kadan ta haihu bai da damuwa yanzu ban da yaran haka dai daga nan kuma shikenan yayi ban kwana da duk wani abu ina ganin bari mu karasa da mun kusa kashin gaba ko ai hakuri bari mu dan karasa shi kawai dan da yake cewa wa qala abu umar wa wa qala wa abdullahi ibn mas'ud qala ta'allamu fa inna ahadakum la yadri mata yukhtalu ilayhi dayan ku bai san ya shiga a zo ana neman abin da ke hannun shi ba za a auna a hannun shi ba wa qala abu umar ibn abbar yake cewa ashadni ghairu wahidin misali ibn abdul quddus fi shi'rin lahu wa inna min wa inna man addabtahu fi siba kal udi yusqal ma'u fi arsihi wanda ka karantar da shi tun yana yaro kamar itace ne da ake shayar da shi ruwa fi arsihi a cikin inda aka dasa shi hatta tarahu mu'annaqan nadiran aka ganshi yana da ban sha'awa ya bunƙasa ba'da allazi absarta min yubsi bayan da kana ganin kamar ya kusa ya bushe ya sha wahala ya kusa ya bushe wa shaykhu la yatruku akhlaqahu hatta yuwara fi tura ramsihi yace shi ko dattijo baya fasa halin shi na tsufa har sai ran da aka je aka birne shi a cikin ƙasa wa idar'awa ada ila jahlihi kazassiba ada ila naqsi yace duk yadda akai da shi ga ya koma kan jahilcin shi kamar yadda ainihin wato abin nan karkata take komawa ko da yaushe zuwa ga abin ta sani to bari mu saurara anan sai Allah ya kama darasi na gaba sai dan mu tashi akan wato sabon babi shine hamdu su'al wal ilha fi talabati wa dhammu ma muni'a min yabawa yawan tambaya da kuma naci abin koyon karatu ka zama ka takura wa malamin so kuma bayani akan wani irin naci da yawan tambaya ne wanda malamai suke cewa ba kyau subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum